jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 27 ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1438 wanda ya daidai da 25 ga watan february miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba ku manta ba muna cikin kitabul ilmi na littafin mun faru bayani dangane da tsoratarwa daga neman ilimi ba don Allah ba ko mun yi hadisai guda biyu cikin babin yau za mu tashi hadisi na uku insha Allah ya ce wa an jabirin radiyallahu anhu kalin neman ilimi ba don Allah ba ilimin addini ba ana neman su ne don neman yarda Allah ba don abota ma Allah to akwai waɗanda su manufarsu ba ta don Allah ba ce to tsoratarwa daga mutum ya nemi ilimin addini don wata manufa ta duniya samun biyan bukata ta duniya daɗa ko neman girma ko neman ɗaukaka ko neman shahara ko neman dukiya kun fahimta duk dai abin da ba don Allah ba kan nemi ilimin addini saboda shi to wannan ka ja mu kanka fitina kamar yadda hadisan wannan babin za su karantar Allah ya tsare mu ya cika mana zukatan mu da ikhlasi yace wa an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la tu'allimul ilma litubahu bihil ulama wala tumaru bihis sufaha ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار سبحان الله رواه ابن ماجه وابن هبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية يا ابن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه ويحيى هذا ثقة اهتج به الشيخان وغيرهما ولا يلتفت إلى من شد فيه ورواه ابن ماجه أيضا بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه hadisin mu na farko yau ci gaba dai da tsoratarwa dangane da neman ilimin addini ba don Allah ba yace an karɓo shi ne daga Jabir dan Abdullahi yarda Allah tabbata gare su Jabir ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tu'allimul ilma kada ku nemi ilimi litubahu bihil ulama domin ku yi alfahari da malamai da shi kada ku nemi ilimi litubahu bihil ulama domin ku yi alfahari da malamai da shi ilimin me ma'anar wannan magana domin ku yi alfahari da malamai kowane mutum ba yana alfahari da ni'imar da Allah ya bashi ba malamai wace ni'ima Allah ya musu ilimi kaga da ita suka alfahari to kada ku nemi ilimi domin ma'ana ku shiga cikin malamai ga yin alfahari da ilimi ai ni ma malami nake ni ma malami ne kun fahimta kada ku nemi ilimin addini don wannan manufar in za ku nema ku nema don me ku nema don neman yadda Allah yanzu kun fahimci maganar kaga attabahi ko ku almubahatu wanda ya ce latu bahu bihil ulama me almubahatu shine attafakhur alfahari mun karanta hadisi cikin bulugul maram hadisi sahihi in kun dibi bulugul maram babul masajid bayani game da hukuncin masallaci farko harkun bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajid kun tuna hadisin annabi ya ce alkiyama ba za ta tsayu ba hatta yatabaha kaga ga at-tabahi nan hatta yatabaha an-nasu me ma'anar hatta yatabaha an-nasu ai hatta yatafakhara an-nasu alƙiyama ba za ta tsaye ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama hatta ya taba hannu sai mutane sun rinka yin alfahari fil masajid ga ginin masallatayya masallaci ba ana gina shi don Allah ba to alkiyama ba za ta tsaya ba kenan ƙarshen sa'a alkiyama ba za ta tsaya sai ya zan ana gina masallatai ba don Allah don alfahari in za mu gina masallaci mu ce mu gina ya fi na gari kaza mu gina masallacin mu ya fi na suwani kun fahimta kaga attabahi shine attafakhur to shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yace la tu'allimul ilma kada ku nemi ilimin addini ya ku musulmi litubahu bihil ulama domin ku yi alfahari da malamai da shi yadda malamai ke alfahari da ilimi to kuma ku nema don ku shiga cikin su a rinka alfaharin da ku kun fahimci hadisin kada ku nemi ilimi kenan domin alfahari wala tumaru bihi sufa hakan ga kuma kada ku rinka jayayya da wawaye su wane ne asufaha masu raunin hankula wawaye ko kuma kace jahillai kuma kada ku rinka jayayya da jahillai da shi ilimi kada ku nemi ilimi ma'ana domin jayayya da wawaye da shi kun fahimci wannan ashe tun da an faɗi wannan ashe ya nuna akwai wasu masu neman ilimi domin jayayi domin yin waɗanga abubuwa wani yana nema ne domin ya shiga cikin malamai a rinka sanya cikin malamai shi ma ya rinka bugun gaba shi ma malami ne in ana biɗar malamai majalisar sarki musulmi na biɗar malamai a kira a sa da shi in gwamnati na biɗar malamai a sawo shi don a sahi cikin kwamitocin da aka sa malamai ko irin alfarmar da gwamnati ke wa malamai shi ma irin kaimai kar ku nemi ilimi da wannan manufa hakan kada ku nemi ilimi domin ku rinka yin jayayya da jahilai da shi ku samu abin jayayya a kada ka yi ilimi don haka nan kun fahimta wala tu khayru bihil majalis hakan ga kada ku rinka zaɓin wuraren zama da ilimi me ma'anar kada ku rinka zaɓin zama wuraren zama da ilimi kada ku yi ilimi domin a girmama ku malami in ya zo gari sai a karama kallah bismillah sai a samu wuri na alfarma ku jera babba a bashi ya zauna don me saboda zaman sa na malami haka ake yi ko ba haka ake yi ba to kada ku yi ilimi don irin wannan samu irin wannan gajiyar shine wala tukhayru bihil majalis kuma kada ku rinka zaɓin wuraren zama da ilimi ma'ana kada ku yi ilimi domin a baku wuraren zama na alfarma ɗan an ka ce wuraren zama ba wurin zama kamar kujera ko wurin zama ba ma'ana domin a rinka baku wasu alfarmomi saboda ilimin kamar irin alfarmomin da ake ba mallamai ina fatar kuna bi sai ya ce fa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka ya aikata mene yan nemi ilimi domin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ya yi ne domin ya yi bugun gaba irin yadda malamai ke bugun gaba da ni'imar da Allah ya ba su ko ko ya yi ne domin ya samu abin jayayya da jahillai ya rinka wasa da hankulan jahillai ko kuma ya yi ne domin samun girma wurin mutane shine la wala tukhayru bihil majalis domin samun girma da daraja wurin mutane duk wanda ya aikata haka fannar annar wuta tana can tana jira ne wuta tana can tana jiransa Allah ya tsare mu ashe kenan dangane da wannan hadisin menene sakamakon neman ilimi ba don Allah ba wuta ilimin ga da ke kai ka aljanna jama'a ka samu yarda Allah ka samu ni'imomi na duniya da na lahira saboda shi yau ya koma masu babbe shiga wuta me albarka tai duk abin da yayi ma hanyar shiga wuta me albarkarsa don haka jama'a ku tsalkake niyya wurin neman ilimi Allah ka tsarkake mana niyoyin mu in za a nema a tsarkake niyya a nema don neman don neman yadda Allah don a san yadda za a bauta ma Allah ayi ibada da shi kun fahimta babu wata manufa illa shi ba kayi ne domin a saka cikin kwamitin malamai ba ba kayi ne domin alfarmomin da ake wa malamai kai ma ka dan lasa ba ba kayi ne domin mutane su rinka girmama ka ba ba kayi ne don ka samu abin jayayya ba a'a wannan duka ba cikin manufofin kwarai na neman ilimin addini ana neman ilimin addini ne domin da'a ga ubangiji ka samu abin da zaka bauta ma Allah da shi ina fatar kun fahimta sai ya ce rawa ibn maja imam ibn maja ya ruwaito wannan hadisin wabn hibbana da imam ibn hibbana fi sahihihi cikin littafin sa sahih ibn hibbana wal baihaqi da imam al baihaqi kulluhum dukkan su da ibn maja da ibn hibbana da baihaqi dukkan su sun ruwaito shi ne min riwayati ya ibn ayyuba al gafuqi daga riwayar yahya dan ayyuba al gafuqi an ibn Jurayj shi kuma ya karbo daga ibn Jurayj an Abi Zubair shi ko ibn Jurayj ya karbo daga Abu Zubair anhu shi ko Abu Zubair ya karbo daga Jabir dan Abdullahi sahabin da anka amsa hadisin gare shi kun fahimta wa yahya hada yahyan can yahya ibn ayyub al-gafiqi ba yana cikin rijalul isnad ba to rijalul hadith ba yace yahyan can thiqa amintaccen mutun ne da zan an zo ana wankin mutun ya nuna akwai waɗanda na dan yi shagube gare shi kun fahimta sai hafizul munziri rahimahullah yace yahya din can yahya ibn ayyub al-gafiqi thiqa amintaccen mutun ne ga malaman hadisi ihtajja bihi shaykhani wa gairuhuma Imam al-Bukhari da Imam Muslim da wasu malamai ma waɗanda ba su ba duk sun kawo hujja da shi ya kai ko bai kai ba duk wanda Bukhari da Muslim suka kawo hujja da shi ya kai kamar yadda wani malami ke cewa marrawa anhu al-Bukhari faqad jawaza al-qantara duk wanda Bukhari ya ruwaito hadisi gare shi ya ketare gada kun fahimta to yanzu ba bukhari ɗaya ba da bukhari da muslim da wasu duk sun sun yi hujja da shi kaga ashe ya kai ko sai yace wallahi yultafatu ila man shadda fi ba a waigawa zuwa ga maganar wanda ya zan shazzi ga sha'anin yahya ibn ayyuba al-gafuqi din can kenan ashe daga cikin malamai wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa yahya ibn ayyuba al-gafuqi fiqa ne amma daga cikin malamai ko mutum guda ko wasu da cikin malamai sun fita daban sun saba ma jamhuri game da wasaƙa shi ya ɗin can sun kace da ifi ne shi ne hafizul munzir ya ce ba a waiwayawa zuwa gare su ga maganarsu kun fahimta warawa humnu ma ja aidan kun gani ashe daidai da malaman hadisi ana cece ku ce game da su don haka ba abin ba ba farau bane yanzu yan an ka ɗauko wani malami wace wannan na Allah ne wace ba na Allah bane haka kowane mutum ya rayu kun fahimta iyaka yanzu abinda za mu dibi hujjar kowanne waɗanda na cewa ne mallama ne na Allah ne su kawo dalili mu jiya don suna fati guda na siyasa da su ko ko a'a don yana musu cibbure sun kace mai na Allah ko ko a'a don yana biyar Allah su kawo dalili haka kun ga waɗanda sun kace ba na Allah bane su ba su kawo dalili don ya saba ma fatin siyasa ko ya ce ka azagarin takarar da kake so shi yasa kace ba mutumin kirki bane koko don kila kun biɗi mata ya kasa ka duk ba suna cikin abin da ke sa ƙiyayya ba to don kun yi kasayyar mata yarinya ta ce ba ta son ka mallan ta kaso ta aure mallan shi kasa mallan zan mutumin banza ha ya yi kuma ƙwaruwa biyu ga ilimi ga mata don ka yi takaici kai ma ka ta zo da ilimi amma ba don a baka mata ba duk waɗannan ba suna cikin abin da ke za a soki mutum ba to ko ko kila mallan ya samu wani abin duniya Allah ya tuha mai asiri kai ko kana can ka samu na cefa ne da kyat mallan na Allah ka zama sa shadda mai kyau wacce na Allah bai sa shadda mai kyau to wai hana mana Allah sa shadda mai kyau ko ya ci abinci mai kyau ko ya shiga babban mota jeep wai hana mana Allah duyan waɗannan ba karanta suratul arafi ba halal Allah ya ce qul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ai ta mu'min ne ce nan duniya khalisatan yawmal qiyama ke bantatta gare su tasu ce nan duniya wa in sharakahum fiha gairuhum koda kaga wasu wa'anda ba su ba sun yi tarayya da su gare ta amma khalisatan yawmal qiyama gobe kiyama ta ce su dai dan haka wallahi ku tashi ku bi Allah kakwai biyo babu kun rayunan da jallabiya ke kakka kuma mu tai lahira ku yi ta zarce to Allah ya shirye da mu warawa ibn majah aidan imam ibn majah ma ya sake ruwaito wannan hadisin bi nahwihi da kwatancin sa min hadisin huzaifa amma ba daga hadisin jabir ba daga hadisin huzaifa da hadisin Jabir dan Abdullahi ya ku jama'a da wannan hadisin da ya ishara zuwa gare shi wanda ya ce Ibn Majah ya rawaito daga Huzaifa dukkan suna da maganganu cikin su amma saboda suna da wasu hadisai ingantattu da ke musu shaida da ke karfafa su dukkan su an ka ba su an ka ce sahihun ne ligairihim kowannensu da hadisin Jabir dan Abdullahi da hadisin Huzaifa wanda ya ishara zuwa gare shi kaga bai kawo shi ba ishara ɗaya zuwa gare shi ko kowannensu sahihul lagairihi ne kamar yadda ne muku bayani satin da ya gaba da kaji an ce mahadisi sahihul lagairihi ishara ce zuwa ga me cewa yana da magana amma an inganta shi ne la'akari da wasu ingantattu sai albarkacin ka zaka dangare ya sha ruwan kasko kun fahimta shi ainihin hadisin ga ainihin kansa yana da maganganu to amma akwai wasu masu kama da shi waɗanda su sun inganta ko wani mai kama da shi ya inganta to sai a ce ma wannan sahihul lagairihi saboda wance ne yanga kun fahimta to wannan hadisin sahihul ne lagairi kun ga ingantacce ne ko to me wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da mu ashe neman ilimi ilimin addini banda ilimin zamani neman ilimin addini jama'a domin ɗaya da cikin manufofin can guda uku ba abin da zai ja mai shi illa zuwa wuta ya ce fannar annar wuta na farko shine neman ilimi domin alfahari ka yi alfahari da malamai da shi yadda malamai ke alfahari kai ma ka zo ka yi alfahari ka nema ne domin kai ma ka yi ka cika ka tumbatsa da ilimin yadda ka ga wasu malamai na yi to neman ilimi akan wannan manufa bai jawo mai shi komi illa wuta hakan ga kuma neman ilimi domin ka samu abin jayayya musamman jayayya da masu raunin hankali irin jahillai da wawaye da da masu karancin tunani ka samu abin jayayya domin ka rudar da kawa mutane tawili shi yasa kuka ji wani wasu malamai ba su da hujja illa misalai to yan an ce kaza kaza fa ba wata aya da za a kawo in ana jayayya illa misali misali kawai ba san Allah ya hana buga misalai ba yace wala tadribu lillahi al-amsala kan ku san ya ma Allah misalai kun fahimta to neman ilimi domin mutum ya samu abin jayayya da jahilai da shi bai kai mai shi ko ina sai wuta hakan ga neman ilimi domin samun abin duniya girman duniya ko alfarma ta duniya ko ni'ima ta duniya mutum ya nemi ilimin addini don neman wani abu na duniya shi ma bai kai mai shi ko ina illa wuta to don me ake neman ilimi kada a nemi ilimi don komi illa don Allah ina fata hadisin ya fito to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار رواه ابن ماجه magana ta kare kurma ya makabci shi ma wannan hadisi yace warwaya don yayi ma ishara cewa yana da rauni ko an ruwaito a nimna umar daga dan umar radiyallahu anhuma yadda Allah tabbata gare su annin nabi sallallahu alaihi wasallama ko ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man qalabal ilma duk wanda ya nemi ilimi wani irin ilimi ilimin addini duk wanda ya nemi ilimin addini li yumari bihi sufaha domin ya rinka jayayya ya rinka musu da jahilai wawaye da shi aw li yubahi bihi ulama ko ko domin ya rinka alfahari da malamai da shi ilimin auli ya sirfa wujuhan nasu ilai koko domin ya juye fuskokin mutane zuwa gare shi a san da shi a bashi girma a bashi abin duniya fa huwa fi nar annabi ya ce yana cikin wuta da haka mai albarkar abin da ya nema yana cikin wuta kaga wannan shi ma irin wancan ne ko rawahu ibn majah imam ibn majah ya rawaito ce wanda ya warwaya ya nema ishara zuwa ga rauninsa to maimakon mu ce ma wannan hadisi mai rauni sai mu ce mai sahihul ligairi shi ma irin waɗancan ne tabbas yana da illa cikin isnadin amma sababbiya wasu hadisai da ya kawo cikin wannan babin waɗanda su ingantattu ne kan tagariya masu ma'ana irin tashi sai an ka ce mai sahihul ligairi kun fahimta duk waɗannan hadisan sahihun ne ligairihim ibnu majah ya rawaito wannan warwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daidai muke eh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء waya sarfa bihi wujuhan nasi adkhalahu Allah jahannama rawahu ibn majah aidan shi ma wannan irin na dazu ne yace an karbo shi daga Abu Huraira an ruwaito daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ta'allama al-ilma duk wanda ya nemi ilimin addini liyubahi bihil ulama me liyubahi lifakhira kada ku manta domin shi yi alfahari al'ulama da malamai bihi da ilimin ya nemi ilimi ne domin ya yi alfahari da malamai da ilimin irin alfaharin da ya ga malamai na yi cika da tumbatsar da malamai ke da ilimi ya nema ne shi ma domin ya yi haka nan kun fahimta ba don neman yadda Allah ba wayu mariya bihi sufa kuma ya nemi ilimin ne na addini domin ya yi jayayya da jahilai da shi ilimin waya sarrafa biyu wujuhanna kuma ya nemi ilimin ne domin ya juyi huskokin mutane zuwa gare shi a san da shi a san da zamanai yana nan wuri kaza shine mai wa'azin nan kun fahimta ko ko yana nan wuri kaza shine mai mai makarantar islamiyyan nan ɗalibai ne sun yi mutum ɗari kaza da kasa masa da sure yayi ne dai domin ya ja huskokin mutane zuwa gare a san da shi ko sai an ka san da shi ai mai me ko a girmama shi ko a bashi abin duniya to duk wanda ya nemi ilimin addini da ɗaya da cikin wa'annan manufofin a da kallahu Allah jahannama Allah zai shiga sai wata jahannama ashe abin da ya nema ya zan alkhairi gare shi ya kai shi jahannama rawahu ibn majah aidan shi ma wannan ibn majah ya ruwaito shi shi ma wannan irin waɗancan ne ko mm shi ma duka kowannensu yana da matsala cikin isnadinsa amma za a yi suna da hadisan da kai mushe da su kuma su karfafa su ina fatar kun fahimta don hakan ga dukkan su shi ma wannan sahihun ne da gaidi wa nimna umar radiyallahu anhu ma annin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal man ta'allama ilman li ghairi llahi aw arada bihi ghairan llahi falyatabawwa maqadahu minan nar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rawahu tirmidhi wa ibn majah kilahuma an khalid ibn durayk an ibn umar wa lam yasma' minhu wa rijal isnadihi ma thiqatun shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan shi ko dan Umar ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi ko wani irin ilimi ne inda ilimin addini ne ya neme shi ne daga yadda Allah domin wani Allah ba don Allah ba ya nemi ilimin ne daga yadda Allah aw arada bi ghayra Allah ko yayi nufin ilimin ne daga wani Allah kun fahimta ko don yayi alfakari da shi koko domin ya yi jayayya da jahilai da shi ko ya samu abin duniya ya samu girma ko ɗaukaka ko suna ko wani abin duniya ko sai ya ce falle tabawa to ya tattali makadahu mazauninsa minan nar daga wuta wuta tana can tana jiransa kuma in ya shiga zai daɗe don haka tun da zai daɗe mai shawarar da ake bashi ya yi tattali shine ma'ana falyata bawa muqadahu minan nar na fassara muku shi ko ishara ce cewa duk wanda an ka ce yayi tattalin mazaunin sa daga wuta ishara ce cewa abin nan da yake bisa gare shi wato mai yin sa zai shiga wuta kuma in ya shiga wuta ya dade to shi yasa ake ba shawara yayi tattali Allah ya tsare mu daga wannan tattalin rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa ibn majah da ibn majah kilahuma an khalid ibn duraykin da tirmidhin da ibn majah kowannen su ya ya fitar da wannan hadisin ne daga wanda da ake kira khalid ibn durayk an ibn umar shi khalid din nan shi ya karbo daga dan umar wallam yasma' minhu amma ibn duraykin bai riski dan umar ba kun fahimta shine yace wallam yasma' minhu bai ji magana daga dan umar ba kaga akwai me kenan akwai in ita'i tsakanin tsakanin Khalid ibn Durakin da Abdullah ibn Umar don haka in an ka samu in ita'i cikin isnadin hadisi hadisin ya zan me kenan ya zan da ifi don haka shine sunan wannan hadisi wannan hadisin da ifi ne don me saboda in ita'in da a tsakanin ibn Durakin da Abdullah ibn Umar ina fatar kun fahimta to ya kamata ku yi min tambaya ha to tun da wanga hadisi ai yayi kama da waɗancan to don me ba a ce mai sayyid lagairihi saboda ku kalli ma'ana ta yana da bambanci da waɗancan kun fahimta wanga abin da ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi da gairin Allah don wani Allah aw arad bi gairin Allah ko ya nufin wani Allah da shi falle tabawwa maqadahu minan nar waɗancan hadisan sun ce falle tabawwa maqadahu minan nari ashe kenan ba hukuncin su guda ba to shi yasa ba a yi amfani da waɗancan da na inganta an kace masa yul gairi ba kamar yadda an kawa wasu saboda abin da suke karantarwa daban wannan ya saba mu waɗancan kun fahimta don haka saboda in ƙita'in da a tsakanin Khalid ibn Duraykin da Abdullahi dan Umar wannan wannan hadisi hadisi ne munqati'un akwai in ƙita'i cikin isnad don haka hadisin da ifi ne ina fatar kun fahimta warjalu isnadihi ma taqatun amma dai rijal na isnadin su isnadin da wannan ya kawo da Tirmidhi da Ibn Majah na kawo isnadin su in bancin wannan shi ba ta inqita'i tsakanin Khalid ibn Duraykin da dan Umar to duk waɗanda a cikin isnadin taqatun amintattu ne ina fatar kun fahimta sai hadisi na gaba ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala inna nasan min ummati sai ya tafaqahu na fiddini ya qara'una alqur'ana ya quluna na'til umara fa nusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wala yakunu dhalika kama la yushtana kama la yushtana min alqatad illa shawk kadhalika la yushtana la yushtana min qurbihim illa قال ابن الصباح كأنه يعني الخطايا إلا الخطايا رواه ابن ماجه ورواته ثقات حديث من gaba da cikin wannan babi mai bayanin tsoratarwa dangane da neman ilimin addini ba don Allah ba shi ko an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su annin nabi sallallahu alaihi wasallama kal shi ko dan Abbas ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna nasan min ummati lalle wasu mutane daga cikin al'ummata sai ya tafaqahu na fiddin da sannu za su yi kokarin fahimtar addini za su yi kokarin neman ilimin addini shine fiqhu ko me fiqhu fahimta ilimin fiqhu ilimin da ake fahimtar addini da shi tsakaninku da Allah da mai tambaya zai tambaye ku da wane ilimi ake fahimtar addini me za ku ce alƙur'ani shi ne littafin harko da ake fahimta addini da shi daggare sai mi sai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daggare su sannan daɗa bayanan da malamai sun kai littafan da malamai sun amma yan saboda rashin sani ya an ka ce ilimin fikihu sai ka ɗauka waɗannan littafan na gida na fikihun malikiya su ne littafan fikihu ya an ka ce littafan fikihu sun faro daga alƙur'ani alƙur'ani littafin fikihu ne haka duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin hadisai Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Muwatta Malik da masu kama da su duk littafin fiqh ne me muke nufi da littafin fiqh littafai ne waɗanda ake fahimtar addini da su ina fatar kun fahimta illa halari da qawaidi da ishmawi da izziya da risala da askari da muftas sun san littafin fiqh ban san abin da zai hana Bukhari da Muslim da masu kama da su zama littafin fiqh ba Allah ya shirye da mu To shi ne ya ce, Inna nasan min ummaci, lalle wasu mutane daga cikin al'ummata sai ta faƙa wani fidin da sannu za su nemi ilimin addini, ya ƙar'una al'ur'ani, za su karanta al'ur'ani, ya ƙuluna sai su rinƙa cewa yanzu ba sun samu ilimi ba, sun yi ilimin addini kuma sun karanta al'ur'ani, makaranta ne, sun zama malamai. Sai su rinƙa ya ƙuluna sai su ce, Natil Umar abin da ya kamata mu rinƙa zo mu shugabanni. mutai inda gwamna kun fahimta ko mutai inda chairman ko commissioner ko wani babbadai sai su ce natil umara mu zo mu shugabanni fa nusibu min duniyahum mai amfani da ilimin ga mu samu wani abu na duniya su mutai mai amfani da ilimin mu ɗebo wani abu na duniya wannan a tazluhun bidinina amma mun san shugabannin kuma ba na Allah bane ba na kwarai bane sai mu nisance su ga abin da ya shafi addinin mu ba ruwanmu da ɓannar da suka yi mu dai mu tafi mu samu abin da za mu samu wa gare su ɓannar su na gare su don Allah haka ya kamata malamai su shugabanni sannan in sun wa shugabanni haka nan sun wa ilimi adalci ta fi sa ilimi adalci ba kamata ya malami in ya ta inda shugaba a ce mi ya kai shi wurin shugaba ya zo ne jawo hankalin shugaba ga wani da cikin abubuwan da Allah ya azama na shugabanci ya jawo hankali ne ya ga ya kasa ko ko wata barna da yake ganin an ta samma ya jawo hankalin shugaba don shugaba ya amfani da karfin mulki ya tsawace ta haka ya kamata in kaga malami tare da shugabanni amma don Allah yau malaman da annan leke da shugabanni wannan shine aikin su a'a a'a babba a'a manufarsu zamansu da shugabanni shine mi za su samu kuma duk abin da shugabannin nan ka yi kuma ba ni nace haka nan ba su malaman ke faɗi haka nan da ba ku nan su akwai malami nan gare ga kullum abin da a cikin baki nai su da yan ana bari sai addinin duk abin da aka yi a tai ai tai to yan an yi duk abin da aka yi ina an kafa kun kai addini kaga bacewar basira hasada ta rufe zuciya mu da in ana ba mu daman mai addinin to yan tambaya ta yanzu ku da duk sakkuta kuke ko don Allah ku faɗa min yau cikin masu addini ko na musulunci ko ma wanda ba na musulunci ba don Allah wani mai addini an haka an ka hana mai addinin an ka hana mai addinin da ya yarda da shi sakkwato duk sakkwato in kaga kirista sakkwato ba ko ne zuwa yayi ko akwai dan sakkwato guda kirista sakkwato ba mu da kirista ko kwara guda duk musulmi ne jikokin mujaddadi dan fodiyo ne kun fahimta amma yanzu ku zo yau ko gwamnati ta saka ka zo ka yi census ka kidan ya coci coci no a cikin garin Sokoto baki daga yan Niger Delta sai yan ina duk inda ka ga coci ba wanda dan asalin Sokoto ya gina duk baki na gina su to in ya zai in ya murin Niger Delta Kirista an bari ya gina coci faɗi wane ne kuma an kana addinin Sokoto ashe magana banza ce kuma da yohi cin amana addini ce magana da wasu malamai ke yi mu da an ban mu moyo addinin mu duk abin da aka yace to faɗi wa an kana ma addini wanda yake kowa samaki ya sakur shi addan la yabo tsakanin ku da Allah duk samaki na an hana mai addini ko ko an bari na yi mi an ka mi an ka hana min yi ba shaidi kamar wa'azin nan da dalle yabo hayyo ba a ce ka bari ba har akai ko baka iya magana ba hayyo hayyo ba a ce mai in bari ba to faɗewa an ka hana mu addini kuma balle wanda duk ya motsa ce mu da an bari mu yi addini wato duk abin shugabanni kai na ɓanna su sai ta yi wannan shi amana ne sannan to an yi ɓanna to me amfani wani addini haka ga ɓanna na ana yi addinin ka bai zo da inkarul munkar ba ko addinin ka bai zo da al'amur bil ma'ruf ba to ka ce in dai an bari kun yi addini duk abin da aka yi a ci gaba da yi to Allah ya shirye shi mai tsare mu daga hasada to shine sai yace ya quluna su malaman makarantan suna cewa natil umara za mu zo mu shugabanni mu ta inda shugabanni fa nasibu min duniya mu samu wani abu daga duniyar su ba duniya aga hannuwansu ba da mulki da kuɗi to bari mu ce mu dan samu wani abu wannan a tazulun amma kuma mu nisance su bidini na da addinin mu don me za ku nisanta su daga addinin ku saboda sun san shugabannin nan kenan ba alas ba alas ra'il mustaqim suke ba kun fahimta bannar da suka yi babu romare mu dai su samu abin sun ka ba mu dawo shine mano ba kenan ba zuwa za su yi don suwa shugabanni nasiha ku ji tsoron Allah ku ba bannan nan da kuke yi ba to kuma in ya zan ba ya ce manufan malamai mai amfanin zuwa inda waɗancan kuma yau tsakani da Allah mafi yawan malamai haka suke mafi yawa illa ƴan kaɗan ban ce duka ba mafi yawa haka suke masu iya zuwa su haɗa mai shugabanni gaskiya ko da ran shugabanni na ɓace ƴan kaɗan ne hasali ma duk wata shedana da shugabanni na fito da ita ba ma'aikatan gwamnati ake samu sakatarorin watsa labaransu ba ko SASA na midiyan su ba zaka iska ma malaman addini za a sa su yi kariya wannan bannat a jawo aya giririri dole a maka ita ce dalilin shugaba banna kaza da ya fito da ita ko banna kaza da yake yi ko a jawo hadisi giririri sun sani ba mahallinsa bane amma a maka don a kare shugaba haka suke yi ko ba haka suke yi ba kaga wannan ya cin amana cin amanar ilimi Allah ya tsare mu to sai ya ce wala yakunu zalika wannan kan shi ya ƙarya cewa mu tai inda shugabanni mu samu wani abin duniya da gare su amma mu nisance su ga addinin mu yace wala yakunu zalika wannan kan ba zai kasance ba shi abbabu gardama da da uba kama la yushtana min alqatadi yadda kasan ba a katsu komi daga danyi kun san danyi kun san danyi ba ku san danyi ba eh wani icce mai mugun ɗaci mai ƙaya danyi yana ƴaƴa ba ya ƴaƴa iyaka hakukuwan nan kuma hakukuwan nan mugun ɗaci gare su ga ɗaci ga sansamen sannan ga ƙaya to shi ne danyi duk cikin dabbobi ba mai cin danyi illa raƙumi kun fahimta saboda ɗacinsa da kuma ƙayarsa amma shi Allah ya hore mai to sai ya ce wannan ba zai kasance ba cewa wai ku zo inda shugabanni miyagu ku samu wani abu na duniya ga hannunsu amma ku nisance su ga addini kama la yushtana kamar yadda ba ka tsakomi min alƙata daga danyi illa shauku sai ƙaya kazalika kamar hakan ga la yushtana min qurbihim ba a samu komi daga kusantar waɗannan shugabannin illa al-khataya sai zunubai duk wanda ya zo inda suke ya samu wata nakasa ga addininsa kun fahimta maganar mu zo mu samu wani abu gare su na duniya amma addinin mu babu romu da abin da suka yi mun nisance su ga addinin mu tunda mun san kenan addinin su ba da kwarai bane matsafa ne ko ƴan lewaɗi ne shugabannin ɗan lewaɗi sai ku jawo to biro da lewaɗi ne bari mutum an so wani abu garai ƙarya ce ɗan lewaɗi na baka wani abu bai kai gare ka ba a'a shi yasa kuka ganin ga malamai nan su ma sun shiga cikin club na sha faɗi aiko yau malaman juma'a gare mu limamai na juma'a amma kuma yan club ne limamin juma'a amma matar wani ake kiransa wuce kuma bai ta wuce wannan kwaɗi duk a game kuɗin sakkwato a baka kai liman ana ce ma matar wando Allah ka ci riba na maganar riba take haka masu wa'azi ga suna ana sawa cikin kahoyin watsa labari da an bawa ne kaɗai iskan nan ne mallama wani matar wani shi a ƙasƙanci to Allah ya shirya da mu kamata ya tunda kun san bannar da suke yi in kun ka zo ku yi musu nasiya game da bannar in sun ɗauko wani abu sun ba ku wallahi alhamdu ku karɓi abin ku amma dai kun yi nasiya kun ɗauke nauyin da Allah ya aza muku amma ku tafi ba don nihin ku yi nasiya ba don abin da za ku samu a ku kyale duk bannar da suka sai ta yi sai ta liwaɗin sai ta shaye-shayen giyar su ba matsala a sha giya tunda dai an baka dubu hamsin an ci amana ko ba a ci amana ba to shi ne ya ce kama la yushta na min alƙatadi yadda kasan ba a katsa komi daga icin danyi illa shauku in ban da ƙaya kazalika kamar hakan ga la yushta na min qurbihim ba a samun komi ga kusantar irin waɗannan shugabannin illa alƙataya sai zunubai zunubai ɗaya ka samu an ka kusance su alam nusaba asalin hadisin illa alam nusaba wani malami ibnu saba ya ce ka annahu yani alkhataya kamar yana nan zurbai kamar hakan ga ba a samun komi ga kusantar irin waɗannan shugabannin in bancin zunubai rawahu ibnu maja imam ibnu maja ya rawaito wannan hadisin wa ruwatuhu thiqatun marwayatan hadisin amintattu ne haka yace Allah ya gafarta mishi wannan hadisin akwai da ifi cikin isnadinsa wane da ifiya akwai akwai mutum biyu waɗanda yake mutasahiluna ne suna tasahuli kuma sun zo da hadisin da an ana don haka wannan illa ce akan wannan illar an kace ma hadisin da ifi don haka wannan hadisin hadisi ne da ifi kun fahimta amma da ya inganta mai hadisin ke karantarwa da ya inganta me yake karantarwa yana karantar da mu cewa lokaci zai zo kaga yace inna nasan min ummati sai tafaqahu na fiddini wasu mutane daga cikin al'ummata da sannu za su nemi ilimin addini ashe kenan zamanin da annabi ke faɗin wannan maganar in ya faɗe ta babu waɗannan mutane amma da sannu za a same su can ƙarshen zamani kaga in shi bai gani mu mun gani Allah ya tsare mu da tsarinsa wannan ya nuna daga cikin malaman da za a yi ƙarshen zamani za a yi malamai waɗanda za su nemi ilimin addini amma ba don neman yadda Allah ba don me don su yi amfani da ilimin nan su samu shiga ga shugabanni domin ɗan abin da za su yago na abin duniya ga shugabannin ba tare da sun wa shugabannin gyara dangane da ɓannace-ɓannacen da suka yi ko kasawar da sun kai ga tafiyar da al'amuran al'umman da an ka aza musu ba wannan ba shi yadda me su ba don haka yanzu duk malami ko malaman da hunka sani tare da shugabanni ku kalle shi ku aza shi bisa kili tsakanin ku da Allah nasiha ta hada shi da shugabannin nan ko ko don ya samu wani abu gare su Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ta'allama sarfa al-kalami li yazbi bihi qulubar rijali aw an-nas لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود قال الحافظ ويشبه أن يكون فيه انقطاع فإن الدهاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أبي هاتم ولم يذكروا له ولم يذكروا له رواية عن الصحابة والله أعلم shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man ta'allama duk wanda ya nemi ilimin sarfal kalami juyar da magana me ma'ana ilimin juyar da magana ilimin yadda za ka sarrafa magana ka jawo hankalin masu saurarenka ka ko da ƙarya ce ka san yadda za ka malgwada ta kamar shi ta gaskiya yadda masu sauraron ka za su gamsu shi ne sarful kalam kun fahimta ya ce duk wanda ya nemi ilimin juyar da magana liyas biya bihi ƙulubar rijali domin ya riba ta zukatan mutane ƙulubar rijali ya ce awin nasu ko ƙuluban nasu da an rijal da an nasu duk ma'anarsu guda kun fahimta ya nemi ilimin juyar da magana ne sarrafa magana liyas biye bihi kulubar rijali domin ya ribata zukatan mutane awin nas ko ko zukatan mutane da shi to duk wanda ya nemi ilimi don wannan manufa lam yaqbalillahu minhu Allah ba zai karba ba gare shi yawmal qiyamati ranar kiyama sarfan duk wata ibada ta nafila wala adalan hakan ga duk wata ibada ta farilla ibada ta ta farilla da ta nafila Allah bai karba ko guda kun fahimta in mun fassara sarfan wa adalan da cewa nafila da fadilla akwai fassara ta biyu da aka yi musu sarfan shine taubatan Allah bai karɓa kowace irin tuba gare duk zunubai ne ko ya tuba Allah bai karɓa sai ya kama shi da su kun fahimta wala adalan hakan ga fansa fidiyatan duk ko da ya kowace irin fansa ya ko da miye ya fansa Allah ba zai karɓa ba duk ana fassara waɗannan kalmomin da waɗannan fassarorin amma dai wadda ta fi shahara shine sarfan nafila adalan farilla kenan Allah bai karɓar ibada ce ta farilla da ta nafila wanda ya nemi ilimi juyar da magana domin ya ribata zukatan mutane da shi ina fatar kun fahimta su wane ne masu neman irin wannan ilimin eh lauyoyi malaman addini ne ai ilimin addini muke magana ba ilimin duniya ba ko waɗannan nassoshi waɗannan hadis sun shafi ilimin duniya a ilimin addini ake magana don haka suwa ne ne masu neman ilimi don juyar da magana madalla ko ka ce malaman fara ko ka ce malaman bid'a malaman bid'a generally malaman bid'a yan bid'a don wani yana juyar da magana ne ba don wani shugaba ba a yana yi ne domin wata mugunya aƙida ta bid'a da yake bisa gare ta misali wasu masu rubuce rubuce mabannata sun ka rubuta cikin littafansu cewa ga wani salati wai Allah ya rubuto cikin takardar haske da alƙalami na ƙudura yabba mala'ikin nan da kun ka sani ya kama wani mutum wannan ta faru ne bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo mai kuma an ka faɗa mai falalar salatin ga an ka ce duk wanda ya karanta fa innal marratal wahidata min salatil fatih lima ughliqa ta'dilu sittata alaf khatamatin min alqur'ani shudi guda na wannan salati sunan salatin salatil fatih to shudi guda in ka karanta shudi guda bari in yi muku salatil fatih ku jiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا كصلاة الفاتحة kenan yanzu ba na karanta shudi guda ba to inda ina da aqida irin tasu wai yanzu ga aqidar su yanzu kai ko musulmin Allah sai ka ɗauko alƙur'ani hijibi sittin ka faro daga suratul fatiha ka karan suratul baqara ali imran nisa'i ka doshe da suratul nas ba sauka guda ba kenan sai ka sauki qur'ani sau dubu sittin sannan ladan mu ne da ne salatul fajr shudi guda ka zama daidai wa daida eh sai ka karanta sai ka sauki qur'ani sau dubu shidda sau dubu shidda sittata alafi khatmatin sai ka sauki qur'ani sau dubu shidda sannan ladan mu ka zama guda da ni da karin salatul fati shudi guda wannan magana kun yadda da ita ni dai ban yadda ba ko alama gaba ta yi ba kun fahimta to wasu wasu da cikin mutanen da na wuce can sun ka rubuta haka maimakon waɗanda biyo bayan su ce kai nan kamar da ya ɗebo ta zayyawa ƙur'ani littafin Allah na babu ko da harafi guda na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abinda a cikin ƙur'ani littafin yana yiwa a hada abinda Allah ya da abinda wani ya kuma a ce abinda wani ya fi abinda Allah ya littafin ga da an ka gina musulunci ga da shi an ka yi foundation da musulunci an ka rufe musulunci duk musulunci an aza shi ne akan ƙur'ani kuma a ce wani ya zo da abinda ya fi ƙur'ani sau dubbai jama'a hankali na bada wannan maimakon su zo su musanta su roƙan mu waɗanda ya gafara mallan ya barko ta nan ne ga Allah ya gafarta mishi sai an ka zo yanzu juyar da hankalin mutane sai a samu ganga shehunnai me addaban mamaki in an ce salatul fatiha ta fi qur'ani sai ce haka ne kamar garwar ruwa da kalmar turare garwar ruwa ina yan tawallar gama sai da ruwa nawa jarka take naira ashirin amma kwalbar turare akwai kwalbar turare wadda ta yi girman jirkan nan kwalbar turare ya kankanuwa akwai ta dubu ɗaya dubu biyar dubu ashirin har kwalbar dubu hamsin akwai amma ga ruwan da a cikin kwalban nan ta turare mai tsada da ruwan da a cikin jirkar ta naira ashirin wafi yawa ruwan jarka ya fi yawa ashe kenan kamar suna ne qur'ani katon banza ne ga salatul fatiha ya kada wanda kasan jarka can atiyar banza ce ga kulbar turare ya kankanwa ta hidda tsada kaga maimakon su gyara lamarin sun ka ida lalata lamarin sai su koma kawo wani misali yanzu misali a ciku kwando da qur'anai a ciku kwando da yan wazo biya wani za ka ɗauka sai shi shehi ya ce shi wannan kwando mai yawa zobiya ya ka ɗauka domin sai ya ɗauki wa zobiya guda ko biyu ta yi sau ƙur'ani ya isa ya karatu ya yi mai kwando don Allah ya ɗan maganganun sun yi duk waɗannan maganganun mai suke ƙara tabbatarsuwa walakanci ga alƙur'ani to irin su ake nufi kaga nan ba wani basarake ne yake kariya ba amma wata bid'a da yake bisa ce yake kariya maimakon ya zo ya ji tsoron Allah ya tabbatar da wannan kan an yi kuskure ba a hada Qur'ani da littafin Allah da komi ina fatar kun fahimta to a takaice dai abin da hadisin ke karantarwa kenan za a yi wasu mutane waɗanda sun yi ilimi waɗanda ke neman ilimin juyar da magana su sarrafa magana don me liyas zai bihi ƙulubar rijal domin su su ribato zukatan mutane da maganan nan domin su aza su bisa ga in ka zo da gaskiya jama'a sai kayi wata walan kelowa ai gaskiya bayyana take ba ta bukatar wani walan kelowa in ka ji ana walan kelowa a kalwa ɗana a kalwa ɗana babu gaskiya ƙur'ani abin da kawai yake so a karanta ka fassara shi kenan ya yi amma inda duk ji abu gona abu ga misali na a zurmu gudunan to wannan babu gaskiya wata bid'a ce ake son karewa to Allah ya tsare mu daga kariyar bid'a to shine to duk wanda ya nemi ilimi domin juyar da hankulan mutane ga wani abu wanda baya da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yaqbalillahu minhu Allah ba zai karba ba gare shi yawmul qiyamati ranar kiyama sarfan ibada ta nafila wala adalan ko ta fadilla komi na shi kenan ba a so don haka ya jawo maka ne alkhairi ko ya sa kai ne cikin shari wannan hadisi ya ce rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito shi qala al-hafiz wane ne hafiz anan hafiz al-munziri shi marubucin littafin at-targhib wa tarhib Allah shi mishi rahama hafiz al-munziri yace wa yushbihu yana kama an yakuna fi inqita'un inqita'i ya kasance cikin isnadin hadisin akwai alamar cewa akwai inqita'i cikin isnadin don me fa inna dahak ibn shirhabil domin dahak dan shirhabil zakarahu al-bukhari imam al-bukhari yana ɗaya daga cikin waɗanda an karoyato hadisin gare su yana cikin isnadin ko zakarahu al-bukhari imam al-bukhari ya ambace shi wamna abi hatimin da ibnu abi hatimin wallam yadkuru lahu riwayatan an sa amma ba su ba ambata mai cewa ya ruwaito wani abu daga sahabbai ba kun fahimta alhali ko yanzu gashi an ce shi ya ruwaito wannan hadisin daga abu huraira to kaga akwai alamar cewa akwai dai wani nan tsakanin shi da haq ibnu sharhabil da abu huraira wanda an ka kayar ba shine yan kita'i ba akwai masomasun akwai masomasun in kita'i kuma haka yake wannan hadisin munqati'i ne akwai in kita'i tsakanin shi da haƙin da Abu Huraira akan hakan ga malamai sun kace wannan hadisi hadisi ne da ifi kun fahimta amma da ya inganta hadisin yana tsoratar da mu game da amfani da juyar da magana Allah ya baka salo na sarrafa magana ka yi amfani da shi ka kare ka kare ka kare ka daure makariya gindi duk abin da kai kasan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne to kada ka yi amfani da ilimin da Allah ya baka ɗore mishi gini ina fatar kun fahimta wallahu alam sai hadisi na gaba ya ce wa nimn mas'udin radiyallahu anhu qala kaifa bikum idza labisatkum fitnatun yarbu fi hasagir wa yahrumu fi halkabir wa tuttakhadhu sunnatan fa in ghayyarat yawman ila hadha munkar قالوا ومتى ذلك قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتبست الدنيا بعمل الآخرة رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga Abdullahi dan Mas'udu yarda Allah tabbata gare shi annahu qala cewa dan mas'uda ya ce kaifa bikum kaga wannan hadisi mauqufi ne ga dan mas'uda kaga dan mas'uda bai ce manzon Allah ya ce ba wannan maganar dan mas'uda ce kun fahimta dan mas'uda ya ce kaifa bikum yaya hali zai kasancewa gare ku illa idza labisatkum fitnatun in fitina ta rufe ku ai gashiyatkum gashiyatkum alfitna shine labisatkum alfitnatu idan fitina ta rufe ku ya rabu fi hasagiru wanda yaro karami ya girma cikin fitinan nan wai harumu fi halkabiru kuma tsoho ya rududdige cikin fitinan nan kun fahimta watutta kaza sunnatan kuma fitinan nan an karke ta matsayin sunna fa in guyyara ta yawman wata rana in an samu wani bawan Allah in an ka canza wannan fitinat menene kenan zai zama fitina anan wani abu na sabon Allah ko bid'a kun fahimta bid'a wadda ta dade ana yi yaro ko da ya tashi cikin ta ya tashi kuma har ya girma tsoho ko da ya tsufa cikin ta ya tsufa kuma har ya rududduge duk cikin ta ita bid'a kamar bid'a ga ta salatul fatihin ga da na karanta muku kun fahimta kuma an rike wa tuttakar sunnatan kuma an rike ta matsayin sunna yanzu masu salatul fati in mutum ya salat ba gani yaka yayi salatul annabi ba billahi allazi la ilaha illa salatul fati ba salatul annabi bane na yi muku rantsuwa in kuna da wata rantsuwa ta billahi allazi ku kawo in yata wallahi tallahi salatul fati ba salatul annabi bane ku kalli kalmomin yace allahumma salli ala sayyidina muhammad ya allah ka rada tsira akan shugabanmu Muhammadu alfatihi lima ugulaka wanda yake mai budewa ne ga abin da akulle wal wal wal wal wal khatimi lima alfatihi lima ugulaka wanda yake mai budewa ne ga abin da akulle menene akulle manzo Allah zai bude me kun ka sani akulle wanda manzo Allah ya bude me a kulle wanda manzo Allah ya bude ita tambayar da an kai musu hayyo ba su bada amsa ba in ka ce Muhammadun nan sannan ji ƙarya dama ramin ƙarya dan guntu ne ba sun ce Allah ya rubuto ta ba da sama cikin takardar haske da alƙalamin ƙudura ba mala'iki to ji abin da a cikin salatin Allahumma salli ala sayyidina shi Allah ka ce ma annabi Muhammad sayyidina duk inda ka ga salatin nan da sayyidina take shi ya nuna ba Allah ya rubuto da ƙarya suka yi wani shaidani ya rubuta ta kuma in mun kace wani shaidani ya rubuta tuhin asiri ne muke gara a ce shaidani ya rubuta a ce Allah ya rubuta don in ta tabbata Allah ya rubuto ta in mun yadda da abin da kun kace Allah ya rubuto cikin takardar haske da alƙalami na ƙudura yabba mala'ika ya kama wani wahayi ya tabbata duk wanda ya idda ayin wahayi bayan wucewar manzo Allah ya zama kafiri ba ni nace ba yana cikin muktasar sauran littafin da na yi bayanin ridda idda ayin wahayi وكذلك من ادعى انه يوحى اليه وان لم يدعي النبوه yana cikin ashafa hakan ga duk wanda ya idda'a an yi mai wahayi ko da bai idda'a in shi annabi bane inda yace ana mai wahayi bayan wucewar manzon Allah to ya zan kafiri don haka in Allah ya rubuta wani abu wanda shari'a ne yabba mala'ika an kama wani kuma an ka umarci wannan ya raba ma mutane umarci mutane kaga ya mata shi da annabi ya zan manzo ga wani manzon Allah mun san bayan wucewar Annabi Muhammadu gaskiya ne kaga da farkon ta har karshen ta kafirci ce da haka annabi ko da salatul fati ya ku jama'a ba ta da kyau to shine yace wa tuttakhadha sunnatan kuma wannan fitinar da yaro ya girma cikin ta tsoho ya rududdige cikin ta an rike ta matsayin sunna fa in guyyirat yawman wata rana in an ka canza ta Allah ya kawo wani ahli sunna yace ba daidai bane kamar yadda annan malaman ahli sunna suna cewa salatul fajr ba salatul annabi bane kuma ƙarya ce ba Allah ya rubuto cikin haske ba sannan ƙarya ce ba daidai ladarta yake da wanda ya sauki Qur'an dubu da ba duk mun ƙaryata waɗannan ko to kila sai a ce hada munkar wannan abu da an ka zo yi canza wannan fitinan munkari ne ba haka ake cewa ba sai a ce muna zagin mutane muna zagin waliyai eh wali na karyata Allah wanda ya karyata Allah ana kira ne wali sai dai in waliyin shedan to sai a ce haza munkar wannan abin kyama ne an ka zo da shi kenan duk wata bid'a wadda ta dade ana yi yanzu kamar maulidi misali masu maulidi me dalilin su ne maulidi saboda sun manzon Allah ba haka suke cewa ba har mu da ke cewa maulidi bid'a suna cewa makiya manzon Allah muke to to a bata haka nan a kaddara haka ne maulidi sun manzon Allah ne ko kawo min sahabi guda da cikin sahabban da kasan sun rayu tare da manzon Allah wanda ya maulidi na yadda sun manzon Allah ne ko ko kana nihin su ma sahabban gaba ɗaya irin mu ne irin ahlus sunnan zamanin su ma ba su sun manzon Allah sai kai munafiki kai dai ka sun manzon Allah kana so kana nufin Aisha ba ta sun manzon Allah ko bayan manzon Allah shekara Aisha nawa duniya kafin Allah ya mata wafati wajen shekarar ta hamsin da wani abu kayan ta mutu amma duk shekarun nan bayan wucewar manzon Allah ba taɓa tunan manzon Allah ta yi mai maulidi ba sai wani ɗan baya da ya zo daga baya ya fi Aisha sun manzon Allah da haka shi ciro maulidi saboda sun manzon Allah kun fahimta to Allah ya shiryar da mu Ƙalu sai su ce wa mata ƙalu sai sahabbai waɗanda ɗan mas'udu ke faɗa mu wannan magana sai sun kace wa mata zalika yaushe wannan zai kasance ya kai ɗan mas'udu ƙala sai ɗan mas'udu ya ce idza qallat umana'ukum sadda duk amintattun ku sun kai karanci amintattu daga cikin mutane sun kai karanci wa kasurat umara'ukum sannan shugabanninku sun kai yawa sun kai yawaita yau addinin musulunci ɗaya ƙungiya ƙungiya mai jingina kanta ga musulunci guda nawa gare mu kowace ƙungiya tana da shugaba da mataimakin shugaba na ɗai da mataimakin shugaba na biyu da uban ƙungiya na ɗai uban ƙungiya na biyu uban ƙungiya na uku sakatare mataimakin sakatare sakataren watsa labarai mai binciken waɗannan ba da ba shugabanni ba ne to sadda duk shugabanni sun kai yawa kamar irin yanzu kenan waƙallat fuqaha uku malaman ku sun kai karanci malamai masana Allah sun kai karanci wa kasarat qurra uku amma makarantan ku makarantan qur'ani sun kai yawa kamar yanzu dai shekara duk ɗan kishi ɗan musabaka akai shekara duk ɗan kishi alaramomi akai su kwashi ka te kai shekaru kana hadda qur'ani ha kwasa a tayar musabaka ka ce kofi shikenan ladaka ta tsaya kuma duk duniya ba wanda ya sai hana musabaka irin hujjar masu maulidi irin hujjar 'yan musabaka masu maulidi mai hujjar su son annabi su ku 'yan musabaka ha don jawo hankalin mutane karatun ƙur'ani tsakanin ku da Allah manzon Allah da musabaka ya jawo hankalin sa bai karatun ƙur'ani yanzu hadisan da manzon Allah yayi na nuna falalar karatun ƙur'ani bisa isa ba sai kai musabaka wayannan karanci ƙur'ani wadin mi manzon Allah ya basu akwai wanda an kana gwarzon shekara ka ga mace an tara ga sarkin musulmi ga 'yan majalisar sarkin musulmi ga gwamna ga kwamishinoni jama'a ga alƙalan musabaka ga manyan mallamai da limammai da manyan raunna da dogayen tasbahohi ga sauran jama'a jama'a an cika hall a kire yarinya budurwa ta ratso su bata ji kunya ba bata ji nauyi ba ta zo ta hau kowa sarkin musulmi na kallonta magajin gari na kallonta waziri na kallon duk dattijan nan suna kallonta gabanta bai haɗe ba alƙalan musabaka na kallonta kwamishinonin nan na gwamnati suna kallonta har shi gwamnan kowa ya tsara mata ido jama'a gabanta bai haɗe ba a ce mata sura kaza ta ja a jawo mata sura kaza tana buɗan baki cikin maza sai na ga wada mutum guda in waɗanga da cijai duk ba sai nauyi sai na ga wada mutum guda ka iya kontrol ɗin wanga hatsabi biya sai na ga wada ta ganin girman mijinta in dai waɗanga da cijai duk ba su da mata da hankali ba don haka an yi ɓanna an yi gyara kuma in an ka auna sai mu ce ɓannan musabaka ta yi gyaranta yawa amma ba mun ce ku bari ba ha amma wadda ba mu hana ku yi kuko ba ku hana mu bayyana gaskiya duk abin da gwamnati ta ɗaure bigin di ba wanda isa ya hana shi Allah ya gafarta mallar Musa Lukuwa yace gwamnati ta yi hannunta ga musabaka ko gani ba da ana yi to amma an sa koyi wanda ya na ɗaya ga mota kiya sabuwa cikin leda da kujerar makka wanda ya yi na biyu an ba shi kasiya shi ma da kujerar makka wanda ya yi na uku an ba shi haka dai to waɗe cewa bello ya muna aita da yi to Allah ya shirya da mu amma duk wanda ya zo ya yi aikin ibada don a ce ya iya kuma a ba shi wani abu don Allah shi ko ina yin haka nan yana kwana gida guda da ikhlasi to Allah ya shirya da mu muna roƙon Allah masu yin musabaka Allah ka tsalake zukatan sai don neman yadda Allah to ina yake eh yawa wa kasarat wa qallat fuqaha'ukum sanda duk malaman ku masana Allah sun kai karanci wa kasarat qura'ukum amma makarantan ku sun kai waita ko ina yanzu ga sana'a yayi wa kakkisha dai akai da masu cin musabakar da wayanda ba su ci wato fuqiha yanzu kuna da labarin yan musabaka wasu haɗin da bokaye suka zo a yi musu tsafi tsafi don su yi na ɗai kuna da labarin wannan fitina ta shigo sannan su dambali abokin karatunsu inda bokaye wasu su ke zuwa wani ɗan musabaka ya tabbatar min da haka nan inda bokaye ake zuwa a dambali mutum ya haddace abin sosai amma yana zuwa a mirɗe mai baki ya kasa faɗi to in ta zan haka nan in shirka ta shigo mai amfanin karatun da an kai to Allah ya shiryar da mu Allah ya tsare mu daga shaidan duk hanyar da shaidan zai biyo don ya lalata mana aiki Allah ka tsare mu daga gare shi wato fiqaha wato fiqaha kuma in an nemi ilimin addini shine fiqhu ko in an nemi ilimin addini lagairin jini ba don addini ba ana nema ne don samun girma ko samun abin duniya ba don addini ba waltumi sace duniya kuma an ka nemi duniya da amalil akhira da aikin da ake don neman lahira to sanda duk waɗannan sun ka faru to lokacin na waɗancan za su faruwa kun fahimta Allah ya tsare mai tsari dai rawahu Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya rawaito wannan asar na dan Mas'udu fi kitabihi cikin littafin sa me sunan littafin Abdurrazzaq Al-Musannaf Al-Musannaf na Abdurrazzaq mauqufan ya rawaito shi hadisi mauqufi ga dan Mas'udu to wannan hadisin yana da matsaloli cikin isnadin sa amma kuma saboda akwai wasu masu kama da shi waɗanda ke ƙarfafa shi sai an kace mai sahihun lagairihi mawqufun kun fahimta mawqufi ne ga dan mas'udu tabbas tunda ba inda yace annabi ya ce wannan magana dan mas'udu ce ko amma kuma ko mawqufin kuma sahihun lagairi kaga shi ya inganta to Allah ya tsare mu daga neman ilimi ba don Allah ba sai hadisi na ƙarshe cikin wannan babin kuma ga karatun mu ne insha Allah yace wa an aliyyar radiyallahu anhu annahu zakara fitanan takunu fi akhiriz zaman wannan hadisin namu na ƙarshe an karɓo shi daga sayyidina Ali dan Abi Talib da Allah tabbata gare shi annahu zakara fitanan cewa ya ambaci wasu fitintinu fitanan jam'i ne na fitinatun a adanallahu min alfitinati cewa shi sayyidina ali ya ambaci wasu fitintinu ta kunu fi akhirin zamani wa'anda za su kasance a ƙarshen zamani su Allah ya tsare su ba su faru zamanin su ba ƙarshen zamani fitintunun za su kila irin fitinar can ce da dan Mas'ud ya ishara zuwa gare ta faƙali lahu umar sai sayidina umar ɗan khattabi ya ce mishi mata zalika ya ali yaushe ne waɗannan fitintunin za su kasance ya kai ali ƙala sai sayidina ali ya ce idan tufi ƙiha sadda duk an ka nemi ilimin addini da gairi addini ba don addini ba karatu ɗaya ake yi ga ɗalibai na yayewa ɗaya ake yi daga masu digirin arabiya da islamic studies sai masu master sai masu phd sai profesoshi amma mafi yawa ba ana karanci karancin nan don neman yadda Allah ba ga alaran momi nan yayewa ɗaya aka shekara dot kowace makaranta tana tana ƙoƙarin yaye alaran momi mahaddata alƙur'ani amma tsakani da Allah ba ana yi don neman yadda Allah ba to sadda duk yanzu ilimin addini ana yi ne ba don addini ba domin samun wani abin duniya to lokacin ne fitintunnun za su shigo Allah ya tsare mu shi ne ya ce idan tufi ƙiha sadda duk an ka nemi ilimin addini da gairin dini ba don addini ba wa tu'allima al-ilma kuma an ka nemi ilimi ligayr al-amal ba don ayi aiki da ilimin ba don mi don ayi bugun gaba kawai ko don a farauta abin duniya kamar ilimin yanzu dai malami nawa ke aiki da ilimin sa ko iskan makato barar da malami ke yi daidai da jahilan mabiyansa ba su iya yin idanta amma malami ya abita kuma hankalinsa kwance ina fatar kun fahimta ga sunan shi yasa kaga ga malamai nan yau kana bude rediyo sai wani sai ce dai iskan nan ne malama ne malami da an ka sani akara maka Allah ya mala ya kuma dan iska wane ne yace dan iskan ka dan iskan nan ne da Allah mallama ne ya gama shigantaka ce jiya ba tare da shi muke wuri kaza ba su ɗan iska ɗan uwa ne masu iskancin tare ai tarin shi jiya muke wuri kaza ko ɗazu gogo shi shine yace yana wa'azi kaga ashe kenan jama'a ilimi ɗaya baya isa dole sai da aiki Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka kuma ka sauka mana yin aiki da abin da ka sanar da mu yace wa tu'allima al-ilmu kuma sanda duk an ka nemi ilimin addini da gairin amal ba don ayi aiki ba wal tumisatid dunya kuma an ka nemi duniya da amalil akhira da aikin da ake yi don neman lahira aikin me ake don neman lahira ayyukan addini duk wanda kaga yana addini abin da muke dauka yana yi don neman lahira to sadda don an ka kama ayyukan addini ba don neman lahira ba don neman duniya to lokacin nau'in nan fitinonin za su kasance kaga yawan sai dai mu yi addu'a Allah ya kare mu rawahu abdurrazzaq aidan shi ma dai wannan asar na sayyidina ali mai tsoratarwa ga neman ilimi ba don Allah ba shi ma abdurrazzaq ya rawaito shi kitabi cikin littafin sa al-musannaf mawqufan shi ma hadisi mawqufi ga sayyidina ali shi ma wannan hadisin to hadisi ne da ifi ko hadisi ne da ifi yace wa taqaddama hadithun na Abbas hadisin da Abbas shi ma ya gabata al marfu'i hadisi marfu'i mun yi hitan cikin benga at-targhib fi fi fi fi fi ikhlas kwadaitarwa ga tsalkake niyya wa shi cikin hadisin dan Abbas yace wa rajulun da mutumin da atahu Allahu ilma Allah ya bashi ilimi na addini fabakala bi yayi ruwa da ilimi an ibadallahi ga bayan Allah me yayi ruwa da ilimi maimakon ka tsaya ka karantar da mutane sai ka kiya ka biye mai yan siyasa wa akhadha alaihi dama'an kuma yayi riki tsammani akan ilimin yayi ilimin ne tsammani a jawo shi a sa cikin kwamitin musabaka ko a jawo shi a cikin kwamitin zakka da wakafi ko a jawo shi a sa cikin kwamitin aikin hajji haka dai tsammani dai kun fahimta ba yayi iliminsa don neman yadda Allah ba yayi ne da tsammanin samun wani abu na abin duniya wace rabihi samanan kuma ya sayar da ilimin da kuɗi ma'ana yayi amfani da ilimi yana farauta yana yana samun kuɗi kun fahimta fadhalika to irin wannan mai ilimin yuljamu sayyidina ali ya ce dan abbas manzon Allah ya ce za a yi mai linzami yawmal qiyamah ranar kiyama bil jamin min narin da linzami na wuta subhanallah duk wanda ya juyar da ilimi ne maimakon ya yi ilimi don neman yarda Allah neman lahira a sai ya juyar da ilimi ne ga neman abin duniya to annabi ya ce za a yi mai linzami ranar kiyama bil jamin min da linzami na wuta in an kai mai linzami na wuta an ka sa mai an ka ja sai ina sai cikin wuta Allah ya tsare mu wayu nadi munadin bayan an sa mai linzami na wuta ga baki sai wani mai kira sai shi kira ya ce hadhal ladhi atahu Allah ilman wannan da kuka gani an samu linzamin wuta shine wanda Allah ya ba ilimin addini fa bakhala bihi yayi ruwa da ilimin na an ibadillah ga bayan Allah bai tsaya ya karantar da bayan Allah ba bai tsaya musu wa'azi ba wa akhadha alaihi dama'an kuma sannan yayi riki tsammani ga ilimin washtara bihi samanan kuma ya sayar da ilimin da kuɗi waka zalika hakan gaza a ci gaba da shelan tashi bayanan jama'a hatta yuragal hisabu har a ƙari hisabi subhanallah arzikin to arzikin mu guda wannan hadisi hadisi ne da ifi cikin isnadin shi ma akwai matsala to a takaice dai ko da waɗannan da na Ali da na dan Mas'udu da masu kama da su musu inganta ba mun yo zayyawa da cikin wannan babin jama'a yanzu sun ka inganta ko kaga ashe magana dai ta tabbata laifi ne babba yana daga cikin manyan kaba'irori yin ilimin addini don neman wata bukata ta duniya ba don neman yadda Allah ba don haka duk wanda zai karatun addini jama'a ya tsarkake niyya ba an hana sababbiyar ilimin na wani abu ya shigo ba ba a hana ba fallala ce daga Allah amma dai manufar ka kacce zan kayi ne domin neman abin duniya amma cikin fallala ta Allah in ya izo ma abin sai ka amshi abin ka fa kullu hadi amari'a kun fahimta amma manufar ta zandama an yi ilimin ne domin farautar duniya da ilimin to nan ne matsala take abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan ku Allah don rahamar ka tsarkake zukatan mu duk abinda zamu aikata ko zamu faɗi ya zan ba mu da wata manufa illa don neman yardarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika